أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسينا قوم أتكل للتاهن أربعون النووية يوزا متاش حديثنا قوم شابكو أتكن ونن للتاهي amma kafin haka akwai bayani da ya kamata a ce ya gabata game da abin da ya shahi karashin wancan hadisin da ya gabata na goma sha shida wanda manzalla sallallahu alaihi wasallama wani mutum yake tambaye shi ya ma'aikin Allah ausini ya rasulullah qala la taghdab manzalla ce kar kai fushi to karkashin wannan fusatan nan mun zo bayani akan abin da ya shahi ina hukuncin mutumin da zai fusata sai saki matar shi duk da bayanan da wasu malamai suka yi na talaqul ghadban cewa mutumin da ya fusata ya shiga cikin wani yanayi bai san abin da yake yi ba bai san halin da yake ciki ba ya sake wata saku ba amma magana mai ƙarfi daga cikin manganin malamai dama mutum ai ba zai saki matar shi ba haka nan kawai ana dariya a zai sake ta ne a lokacin da ana cikin wani yanayin da ba daɗi yani yanayin fusata ya fusata ta fusata wa ila zalika to shine anan maganganun magabata akan abin da ya sha ita wannan mas'ala bizat shine anan malam ibn rajab alhambali yake cewa ya ce wa kadhalika ma yaqa'u min al-ghadbani min talaqin aw itaqin aw yaminin mutumin da ya fusata sai ya sake ko ya ce baiwa shi ya yantar da ita ko kuma ya wata rantsuwa fa innahu yu'akhadhu bidhalika kullihi bighairi khilaf mala ya ce kai za a kama mutumin da ya aikata wannan aikin da duk abin da ya hudu in saki ne ta sauku in yantar da baiwa ne a fusace to ta sauku ta ta ta yantu haka kuma in wata rantsuwa ce ta wannan rantsuwa tana a saman kanshi mali ce ya zo a cikin musnad na al-imam ahmad Allah ya rahama a gare shi daga huwaila bintu sa'alaba ko khawla bintu sa'alaba Allah ƙara yarda a gare ta imra'atu aus ibn samit matar aus ibn samit Allah ƙara yarda a gare shi annaha raja'at zawjaha yani sun maimaita magana tsakaninta da mijinta wannan kuma abu ne sananne a matsayinka na magidanci ka faɗi wata mas'ala a ɗan tanka ko a maida wannan wani abu ne wanda yake ya saba gudanuwa abin da za ka yi shine ka yi haƙuri ka jure ka ɗauki matakin da ya kamata gwargwaron hali to ita wannan mata raja'at zawjaha fa ghadiba sai ya fusata kamar kai ne da a gidanka ka wani abu sai a ɗan maka a tanka maka sai fusata da ya fusata fa zahara minha kawai sai mata zihari sai ya ce anti alayya ka zahari ummi ya ce ke a gare ni kamar mahaifiyata ce subhanallah kenan kaga ya mata zihari babu zancen abin da ya shahi komawa wa kana shaykhan kabiran qad asaa khuluquhu wa tajira shi kuma Aus ibn Samit lattijo ne ya lattijanta eh ka san Saudiya wasu lokuta magidanci idan lattijanta la sai yana da surutu da sai ga ana ta maganganu da yawa to dan abu kadan bai ta kada kada sai ga ya fusata to wannan mata da ya hudi mata haka ja'at ila rasulil ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'alat tashku ilaihi ma talqa min su'i khuluqihi sai ta zo zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba da take kukan abin da take fama da shi game da mijinta na mummunan halin shi da yake gudawa a kanta kuma ga ma abin da ya ce mata yanzu fa anzalallahu ayata zihar sai Allah sabkar da aya ta zihari can cikin suratul suratul mujadala to a lokacin wa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kafarati zihar sai manzo Allah ya mushi umarni akan ya kafara ta mutumin da ya zihari kamar yadda ayoyin suka yi bayani dai to anan me yasa malam ya kawo wannan hadisin game da abin da ya shahi ita mas'ala na mutumin da ya fusata ya saki saboda kamanceceniya da mas'alolin suke da guda biyu ta hanyar fusata Aus ibn Samit ya fusata ne ya ce wa Khawla bintu Sa'lab matar shi cewa ita Khawla aiwa bintu Sa'laba cewa ya mata zihari shi ma wanda ya fusata fusata ne sai ce matar shi ta saku mun gane wajihul mushabaha tsakanin abubuwan guda biyu kamar yadda zo a wata riwaya da ya zo yake faɗi wa annabi muhammad da ta take hujja manzala sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru wa qala take cewa innahu lam yurid talaq sai take cewa ya ma'aikin Allah amma ba yana nihin ya sake ni bane ba faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa haula yace a ba haba haula ma araki illa harumti alaihi ya ce kawai kin haramta a gare shi ni abinda Allah fahimtar da ni kenan wa zakar al-qissa bi tuliha wa fi akhiriha fa hawwala Allahu talaqa fa ja'alaha ziharan sai Allah ya canza daga zihari sai koma sai daga saki sai koma zihari kaga kenan dai an san akwai matsala tsakanin shi da ita amma dai ba saki bane ba to menene zihari ne to kenan zihari ne inda a ce ba zai tabbata akan shi ba kaga bai kamata a tabbatar da shi ba akai idan ya zamanto a ce in mutum ya yi irin waɗannan abubuwa a halin fusata ne to shi kenan kawai a ce an yahe mai tunda ai a fusace ne ya abin to wannan daga nan malamai suka ce to kaga sakin mutumin da yake fusacecce ka fusata ka sake ta kawai ta saku kamar da ƙarin bayani akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku da gasken su da gaske ne da wasan su ma da gaske ne manzo Allah in baci saki to haka in mutum ya fusata ya saki matar shi kawai ta saku wannan shine magana sannan ko ba haka nan daga cikin dalilan da suke nuni akan haka nan imam mujahid ya yi riwaya daga abdullahi dan abbas anna rajulan qala lahu wani mutum yake cewa abdullahi dan abbas inni tsallaqtu imra'ati thalathan wa ana ghadban yace na saki matata saki uku ina cikin halin fusata a fusace nike a tafashe nike na sake ta yaya wannan sakin فقال سي عبد الله بن عباس يكي إن, إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك عبد الله بن عباس بيا إيا حلتا مكا أبن الله حرمتا أغريكا kaga wannan ma yana maka nuni akan cewa lalle tabbas tasa ko kuma hadisi ne wanda sanadin shi iya da kyawu akan sharadi ma sharadi na imamu na imamu muslim wannan shine cikon bayani akan abin da ya shahi hadisin la taghdab yani karka fusata kenan wannan da izinin Allah zai zamanto karshen wannan hadisi sai hadisin mu na yau insha Allah ta'ala al hadisu sabi ashar hadisi na goma sha bakwai an abi ya'la shaddad ibn aus radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi daga abu ya'ala shine ana kiran shi da suna shaddad dan aus Allah kare yarda a gare shi yake faɗan cewa daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzon Allah yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah mai girma da buwaya ya rubuta kyautatawa jin kai rahama tausayi sanin ya kamata ala kulli shay'in akan komi yani duk abin da zaka yi ya zamanto akwai sanin ya kamata a cikin shi Allah ya rubuta ihsani kyautatawa akan komi fa idza qataltum fa ahsinul qitla au aiwa iza qataltum idan za ku kashe wani abu halin kashewa ya kama to ku kyautata kashe shin nan ku kyautata kashe shi haka wa idza zabahtum manzala yake cewa idan ɗayan ku zai yi yanka fa ahsinu dhibha ku kyautata yankan da za ku yi yani ku kyautata ta hanyar wasa hukakun makamancin wannan manzala yake cewa wal yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku a lokacin da zai yanka yuhidda ya wasa shafratahu wuƙash ba ka zo ka dadara ba kana ja tana ja'a ya zamanto kawai kamar irin wannan hukar da ake cewa ga yawo jini na wuce yani sai ka ta wuce ta ƙare aikin ta mata can jinin zai ankara ashe wannan wurin ya kamata jini ya mutu jini ya mutu to irin wannan haka ake yi a lokacin da aka zo yanka kai wasa wuka sosai manzala ce wal yurih dhabihatahu saboda ka hutar da abin da zaka yanka kar ka wahaltar da ita kana ja tana ja hutar da iya da wahala duk da an shar'anta a yanka su to ya kamata wajen yanka kuma a kyautata wannan hadisi shine abin da manzala sallallahu alaihi yake ambata mana cewa lalle mu zamanto masu kyautatawa Allah mai girma da buwaya ya rubuta kyautatawa akan komi naka in za a kashe a kyautata kashewa idan za a yanka a kyautata yankawa haka kuma ɗayan ku ya wasa wukar shi a lokacin da ya zo yanka dabbar da zai yanka saboda ya hutar da abin da zai yanka al-Imam Ahmad ibn Hanbal da shi da Abu Dawud Allah ya rahama a gare su da Imam Nasa'i sun zo da hadisi sun zo da hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi famararna bi qaryati namlin sai muka wuce wajen wajen wani wani gidan tururuwa yani gidan tururuwa muka zo wucewa kad uhriqat an ƙona gidan gaba ɗaya yani an ƙona tururuwan da suke wannan wajen fa ghadiba annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ya fusata kaga an kashe su amma kashewan ba kashen bane matsala manzo Allah yake cewa innahu la yanbaghi li basharin an yu'azziba bi azabillahi azza wa jalla baya halatta ɗayan ku yayi azaba ga wani abu da azabar Allah ita ce wuta kenan ubangiji subhanahu wata'ala ne shine yake azabtarwa da wuta da ka kar da wani ya sake ya azabtar da wani abu da wuta wannan haramun ne wannan haramun ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata akan haka nan sannan kuma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sabril bahaim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana صبر البهائم أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت أريك دبا أريك بقى متى شان كبيا har ta kai matakin da za ta mutu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ya zo a cikin as-sahihain hadisin Anas Allah kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tusbar al-bahaim manzo Allah ya hani akan haka nan sannan kuma wani hadisi na Abdullahi dan dan Abba Abdullahi dan Umar Allah kare da a gare shi annahu marra bi qaumin nasabu dajajatan yarmunaha kamar yadda ake da wajen gwada abin da ya shahi me ake kira shi da suna makami Uh, abdullahi dan abdullahi dan dan umar ya zo wuciya wajen wasu mutane sai ga sun dora wata kaza su suke gwada daɗin hannu a kanta eh kamar da ake kawo a ce a an kawo maganin bindiga sai a ce to yanzu a kawo wata dabba kulla mata wannan ko wani abubuwan laya da ake da sauransu akwai wani dan uwa wani wani jami'in tsaro yake cewa duk lokacin da aka kawo wannan wasu da'awar cewa maganin maganin bindigan nan daga an ka sai a ce ina wane ayi ayi a bugi wannan wannan dabba a kasa sai a ce ina wane ko bayanan za a nemo shi daga ya zo in ya zauna ya sece ta yace bismillah kawai bab in ya halba sai watsa ta shi ne ake cewa duk maganin maganin bindiga da aka dole hewa ne a wannan maganin bindiga malam kar a halba maka kawai shine magana eh wannan wani siddabaru da sauransu hira ce kawai sun kafa kenan wata dabba suna gwada daɗin hannu a kanta ko kuma suna gwada wani abu a kanta sai abdullahi dan umar yake ce musu man fa'ala hadha wa ya aikata haka yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha manzalla ya tsine duk wanda aikata irin wannan aikin baya halatta dabba ce a tausaya mata ka duba addinin mu na musulunci da ke da tausayawa dabba dabbar da za a yanka addini na gudu akan nemo mata haƙƙinta a wajen mutane fama balu ka bil insan ina ga kuma ɗan adam shi yasa duk wani surutun da wani mai surutu zai zo ya akan abin da ya shayi haƙƙin mace da haƙƙin yaro da haƙƙin wane ne wallahi summa tallahi bai kai ɗaya cikin miliyar ɗin abin da addini ya bata ba bai kai ɗaya cikin miliyar ɗin abin da addini ya farawa mata da yara ba ka duba adalcin addini ya yi magana akan haƙƙin yara ya yi magana akan haƙƙin mata ya yi magana akan haƙƙin hatta littijawa su yanzu waɗannan alƙawani da iya wannan dokokin da ake ɗora na yau bakkaji suna magana akan haƙƙin tsoho kai ka ce daga sama aka ci da ya faɗo ka gama rayuwarka wajen kula da yara da matan nan ƙarshe kuma sai amira ka ba kowa ba ba magana kuma akan haƙƙinka kai baka da haƙƙi kai kawai ga wanda ya zo a banza haka kawai amma mu addini yana magana akan haƙƙinsu kai da su ma ya fara littijawa tsaki da su aka fara magana su suke da haƙƙi akan kuwa sun zagon yadda rayuwarsu wajen kula da ku to yanzu sun tsuha suna da haƙƙi dole akan ku akan ku da suka talallaban nan ku kula da su wannan shine tsarin da addinin mu ya mana muka bar wannan tsarin muka zo muka zo muka muke so mu kama wani abu wani abu na daban sannan ba ma maganar dan adam ba hatta da ka duba dabba addini yana gudu akan nema mata abin da yake haƙƙinta ne shi yasa duk wani ma'abocin haƙƙi addinu a'ba kullu zai haƙƙin haƙƙahu kowa iya da haƙƙin shi da irin hurumin shi da iya iyakan da addini ya mashi kuma in ka tsaya anan zaka ga mutunci da gata da daraja da ɗaukaka zaka huta zaka rayu salim alim amma daga lokacin da ka bar wannan abu wallahi ka taɓe ka yi asara kaskanci da walakanci da tozarta da kaskanta zai rika bibiyanka to ka duba inda manzalla anan yake magana akan haƙƙin dabba dabbobi a kiyaye musu haƙƙinsu ka duba dabba ce aka dora ake gwada daɗin hannu a kanta abdullahi dan umar ya zo ke cewa manzan allah ya tsine ma duk wanda irin wannan abu ya salam ya salam manzan allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga talikai gaba daya yani halittu gaba daya itacen ne dabbobi ne mutanen ne wane da sauransu sannan bayan haka nan kuma akwai wani hadisi na daban imam muslim ya zo da shi hadisin abdullahi dan abbas allah ƙara yarda a gare su yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yutakhadha shay'un fihi ruh gharadan manzalla ya hana a ɗauki wani abin da yake da rai a matsayin abun gwada daɗin hannu a rika jihon shi da takobi ko kuma da mashi waɗannan duka suna mana magana akan abin da ya shahi kula da kyautatawa zuwa ga waɗannan dabbobi sannan kuma da kula da dukkan ma wani ma'abucin haƙƙi a bashi haƙƙin shi kenan wannan shine hadisi hadisi mu na goma sha bakwai insha Allah ta'ala sai hadisi na goma sha takwas wanda zai zamanto a cikin darasi wanda zai zo a nan gaba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ita bizal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh